أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسابقون السابقون أولئك المقربون وبنجي ينا بعد لابارن ساكمكم tashin kiyama yadda mutane za su kasu kashi uku yan aljanna a kasa su kashi biyu na farko da masu bin na farko yan wuta kuma a ba su kashi ɗaya kawai kuntum azwajan salasa wa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mash'ama ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im je lahira wato sai a masu ashabul maimana mutanen dama sai a ajiye su ta gefen dama ashabul mash'ama na gefen hagu a ajiye su ta gefen hagu sannan wasabiquna sabiquna su kuma ajiye su a gaba ulaika waɗannan almuqarrabuna su ne abun kusatarwa wato in Allah ya ce ya kusatar da wasu bayinsa gare shi kamar yadda muka fito dai indiya da ma'iya har yanzu ba a bari wani malami ya san fassarar su ba in Allah ya ce mutane makusatansa ko ko wanda suke wurinsa ko wanda suke tare da shi to ma'anansa dai masu daraja a wurinsa masu girma a wurinsa to sabiquna sabiqun akwai na duniya gabaki daya akwai na al'umma baki ɗaya na duniya baki ɗaya annabawa da sahabbansu tun daga adam har zuwa wannan al'umma to su ne as-sabiquna as-sabiquna annabawa da manyan sahabbansu na duniya kenan in ko na wannan al'umma ne to sahabban manzon Allah lama wanda Allah ke as-sabiquna as-sabiqun ina ce musu السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wanda suka fara bin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka fara wannan lamari da su kamun mu wuce jana ba da wata kissa ta Abu Zarrin al-Ghifari a cikin kuskure Abu Zarrin al-Ghifari yadda na ba da kissa din na haka take to amma cewa riwayan iza waka na abdullahi mas'udin ne ba na abu zarin al-gifari ba ne wanda sirna usman ya har gida ya gaishe shi ba ya lafiya abdullahi mas'udin ne ba abu zarin al-gifari ba ne abu zarin al-gifari shi a daji ma ya rasu ba a gida ba ne a daji ya rasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu din nan da daji ma sai da yaronsa da mata suna tattare mutane a hanya don Allah ga wani sahabin manzon Allah nan ga wani sahabin manzon Allah ya rasu aka yi masa likafani idan an rufe kansa kafafuwansa likafanin ba zai rufe kafafuwansa ba in an rufe kafafuwansa kansa ba zai rufu ba to sai aka ja aka rufe kansa aka hada da ganye wajen kafafuwansa shi abu zarrin kenan amma wannan kissa ta izawaka shi abu zarin tun da yake bai taɓa yin wani aiki na hukuma ba ya zauna wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kana tura mutane suna tafiya suna gwamnoni suna wa'azi suna shiryar da mutane ni ma ka tura ni mana ya ce abu zarrin kai namu ne zauna a wurinmu wannan bai dace da kai ba to mutumin da ba kwana da kudi yaushe zai jagoran gwamnati to amma shi abdullahi mas'udin an taba aikansa sham ya zauna yana aiki wa sayyidina umaru har ma sayyidina umaru yana gaya mutanen sham yana ce musu na fi ku bukatan ibnu ummi abdin wato abdullahi mas'udin amma duk da haka na ba ku shi ku je ya muku aiki to shi ibnu mas'udin ya yi aikin gwamnati kuma saboda haka ne ana biyan sama albashi to albashin da ya tsaya zamanin sai na usman ne akai haka din saboda haka ne shi kissar izawaka riwayar izawaka na cewa in ba ka so ka aje wa ‘ya'yanka mata da wannan da abdullahi mas'udin ne ba da abu zarrin ba ne alfifari to ubangiji ta baraka wata ce akwai mutane a sabiqun a sabiqun ulaikal muqarrabuna wanda suke suka yi da aka ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafaran ubangijinku sai aka ruga ana gaggawa din to ana gaggawa sai ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum to ku yi rige rige to waɗanda suka riga din su ne suka zama al-muqarrabuna shi rige din sai ya zama na himma da zamani da abokin aiki sayyidina umaru himmarsa ta bashi tsakaninsa da abubakar wajen mutum ashirin da takwas bayan abubakar ya musulunta sai da mutane suka yi wajen ashirin da takwas shi ya zama cikon arba'in sai na umaru amma saboda himmarsa sai ya riga su duk gaba kiɗe ga abubakar gashi har ma baka da iko ka ambaci abubakar ka ambaci wani in ba umaru ba in kayi haka kayi laifi daga abubakar sai umaru su ne wanda suka riga dukkan muhajiru muhajirun suka riga lansaru ulaika almuqarrabuna fi jannatin na'im sune abun kusatarwa a cikin aljanna ta ni'ima in an je lahira masu shiga aljanna gaba daya a dukkan tun daga adam har tashin duniya za a kasa masu shiga aljanna kashi ai musu safu 120 ya musu safu da 20 120 to safu 40 ne na sauran annabawa sahu tamanin duka na anna al'umma ne al'umma muna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ayar fadi take cewa summa awrasna alkitaba alladhina istabaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah zalika wal fadlul kabir cewa wannan littafi namu wannan alqur'ani mun gadar da shi yau bayin mu da muka zaba ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنه ظالم لنفسه ko da yake a cikin su akwai wanda ya zalunci kansa tare da shi mutumin alqur'anin ne mahaddacin alqur'anin ne ya san alqur'ani ya yi imani da shi amma aikin sa ba yawa kamar na waɗansu zalimin nafsi kenan kuma da yana aikata wasu wasu zunubai wanda wasu ba su aikatawa amma duk da haka da istifa'in yana nan zaben yana nan akan su tunda ya haddace Qur'ani domin muhaddacin alqur'ani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqad adraja an-nubuwata baina jambai illa annahu la yuha ilayhi hakika muhaddacin Qur'ani ya nannade kayan nafci tsakanin hakarkarin sai dai ba a masa wahayi muhaddacin alqur'ani annabi na cewa ahlul qur'ani ahlullah wato ahlul qur'ani ahlullah wa khassatuhu mutanen alkur'ani mahaddata alkur'ani su ne mutanen Allah waɗanda Allah ya zaɓa in ji alkur'ani in ji hadisi wa minhu zalimun li nafsi wa minhu muqtasidun akwai ko wanda yake matsakaici shi ya tsere wa mutanen da suke zalimun li nafsi bai kai as-sabiquna as-sabiquna din ba to sai ya zama matsakaici to wa minhu sabiqun bil khairati akwai kuma wanda yake suka tsere da aka ce ai gire-gire dinnan su ne suka tsere suka zo suka suka zama makusata wajen Allah makusata wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasabiqun sabiqun ulaika almuqarrabun fi jannatin na'im fi jannatin na'im wato a cikin aljannan ni'ima
sullatun min alawwalin wa qalilun min alakhirin sullatun min alawwalin wa qalilun min alakhirin jama'a ce su as-sabiquna as-sabiquna nan wata jama'a ce sullatun min al-awwalina jama'a ce daga mutan farko wato sai hada annabawa din da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama da sahabbai su zan sullatun min alawwalina wato su ne jama'an farko wanda suke daga jin as-sabiquna as-sabiquna din shi annabi da sahabbansa duk duniya ta zuba ido ne a inda suke har annabi ibrahim yana roƙon allah allah ya kai shi inda waɗannan bayin nasu suke rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihina ka rizkan da ni manyan bayinka wato annabi da sahabbai annabi yusuf yana ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihina Allah ba abinda baka yi mini ba ka bani annabci ka bani manzanci ka bani mulki ka bani farin jini ka yi min kyakkyawan zati yanzu kan zan mutu in koma lahira amma ina roƙon ka ka sa mutu ina musulmi ka riskar da ni manyan bayin ka salihai wato annabi kenan da jama'ar sa wasallatu min lawwalin wa qalilun min al-akhirin da kadan kuma daga cikin mutanen ƙarshe على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين على سرر سنا زوني أكن متكئين سنا كشنجدا على سرر متقابلين akan wasu gadaje suna kallon junansu a lahira mutum baya ganin ƙeyar ɗan uwansa kowa fiskar ɗan uwansa yake gani ana fitna wa sullatu wa qalilu min akhirin ala sururin akan wasu gadaje mawdunatin waɗanda suke an an an tsara su an saka su da da zaruruka na zinariya da azurfa ala sururin mawduna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira tana da shekara bakwai ya tura sabansa su tafi jihadi ya sa jafaru shine shugabansu ya ce idan wani abu ya samu jafaru to kusa abdullahi bin rawaha idan wani abu ya same shi kusa da farko tukuna shi shugaban yakin shine zaid ibn harisa uban usama ya ce idan wani abu ya same shi to jafaru ya kaba in wani abu ya samu jafaru abdullahi bin rawaha ya karba to shikenan da aka je ko hakan din aka yi ana yi ana yi jihadin sai zai dubnu sabitin sai ya shahada da ya shahada sai abdullahi sai jafar ya dauki ya dauki shugabanci shi ma ya shahada da ya shahada sai abdullahi bin rawaha ya dauki shugabanci shi ma ya shahada to mazaje manya-manya dai suka yi shahada kamun Khalid ibn Walid ya karba da Khalid ibn Walid ya karbi shugabanci sai Allah ya bada nasara to tun ba a dawo ba annabi ya bada labari wa sahabbai yace kun ji yadda sha'ani na na na yaki yadda ya zama shi dai shugaban yakin nawa Zaid ibn Harisa ya yi shahada Allah Allah Allah Allah ya masa rahama ya wuce sannan jafaru ya karbe shi shi ma ya shahada Allah ya masa rahama shi ma ya wuce sannan abdullahi bin rawaha shi ma ya karba ya shahada shi ma Allah ya masa rahama ya wuce to sai isa abbai suka yi ta kuka suka yi ta kuka sai manzo Allah ce me yasa kuke kuka sai suka ce wa malana la nabki faqad zaba khiyaruna me zai sa ba za mu yi kuka ba duk manya manyan zababbun mutanen mu sun tafi sun tafi lahira yace la ummati kal matar la yudra awwalu khairun am akhiruhu yace al'ummata ba haka take ba kamar ruwan damana take ba a san inda alheri yake ba ko a na farkon ko a na ƙarshen khairiyar ba a san inda take ko a farkon ko a na ƙarshen idan ba a yi ruwan shuka ba za a yi shuka ne in ku an yi shuka ruwa bai sake biyowa ba za a yi kaka ne ta saboda haka yace to Allah ya koyi asirin al'ummata a tsakanin farkonta da ƙarshenta saboda haka ke ganin ƙarshen al'ummar kamar yadda ƙarshen surar nan zai faɗa falaku min waƙin nujumi to saboda haka ne ake samun manya-manyan bayin Allah a cikin wannan al'umma manya-manyan wali a cikin wannan al'umma magada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda a lahira su ne zai gansu ya ji daɗi mana ya gansu ya ji daɗi ga dukkan annabawa suna tare da shi ya wuri ɗaya kuma kowane annabi yawancinsu an musu kirari an ce waɗansu an ce su annabawa ne ‘ya'yansu ma annabawa ne iyayensu ma annabawa ne ‘yan uwansu ma annabawa ne kamar su yusuf kenan to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama zamaninsa ba annabci sai nasa kadai don annabcinsa ba yadda haɗa shi da kowa shi kadai ne annabi a zamaninsa a kusa da shi ba annabi zamaninsa ba annabi har ƙarshen zamani ku ba annabi sai shi sallallahu alaihi wasallam to a wannan kenan ba za a ce iyayensa annabawa ne ba kuma ba ya da ƴan uwa annabawa domin babu annabi a zamaninsa saboda ko da yake yana cewa law kana badi nabiyun la kana umar da za a samu annabi a bayana kun ga umaru din nan da ya zama annabi amma babu annabi bayan manzon Allah babu a zamaninsa babu a bayansa kuma bahi da ‘ya'ya annabawa ‘ya'yansa tun suna ƙanana suke rasuwa domin kar su girma su rasu sunan da za su ɗauka idan sun girma ba na da su annabci ba annabi ibrahim ya haifi ‘ya'yansa an naɗa masa isma'ilu annabi an naɗa masa ishaq annabi ishaq ya haifi ‘ya'ya an naɗa masa yaqubu annabi yaqubu ya haifi ‘ya'ya an naɗa masa ‘ya'yansa goma sha biyu annabawa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ‘ya'yan sun girma sai su rasa sunan da za su ɗauka sai Allah ya sa su rasu sun suna kanana su mazajen amma manya duk sun je gidan miji duk ma sun aiku sai dai guda ɗaya ta daga cikin matan sayyidina Usman guda guda ɗaya sallallahu alaihi wasallam to saboda haka idan ya je ya zauna a filin kiyama da shi da ƴan uwansa annabawa idan waliyan zamanin annabi sun danno an ga hasken su kamar yadda hadisi yake cewa إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبضهم الأنبياء لشد لينقبضهم الأنبياء لشدة لشدة قربهم من الحق وهم على منابر من لؤلؤ yace Allah ya da wasu bayansa za a kansu ran tashin kiyama su ba annaba ba su ba shuhada ba fiskar su tana kyalkyali kaman farin wata annaba suna suna suna sha'awar su waɗannan waɗanne iri ne waɗannan waɗanne iri saboda suna zaune akan kujeru na lu'ulu kusa da Allah saboda kusacinsu da Allah annabi ce waɗannan fa waɗannan fa sai a ce ai al'um jikokin annabi Muhammadu ne waliye ne jagorori daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yawan da kullu unasin bi imamihim to saboda haka in annabi ya ga haka sai hankalinsa ya kwanta alhamdulillah in waɗannan annabawan uwansu suna da ƴan uwansu masu daraja shi ma yana da ƴaƴa da sunan jikoki masu daraja ga sunan suna sabiqun sabiqun sulatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin ko kuma sulatu min al-akhirin wasu daga farkon al'umman nan sahabbai kenan wasu kuma daga ƙarshen al'umman nan wa qalilun min al-akhirin rasul muduna muttaqin ala mutaqabilin jazufu alim al-dan يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق wato suna zaune akan gadajen nan da aka faɗa maka samari wildani yara mukhalladuna samari masu hidima mukhalladuna waɗanda za a dawomar da su suna yawo akan waɗannan mutanen aljanna su ne yaransu masu yawa kan suna mimmiƙa musu giya suna mimmiƙa musu abin da duk suke so biyakwabin da kof wa barika da da ida ibrik wato da da butoci wato kof shine kof din da muke ce masa kof din akwab kas kuma shine wanda baya da madauki ibrik kuma shine wanda yake da madauki kaman kaman kaman sintali hakan nan kaman buta karfi suna zaga suna ba su abin sha wa kasim min ma'inin
بأكواب وأباريق وكأس من معين suna shayar da su bi akwabin da kof-kof wa barika da da butoci wa kasin da moɗoci min moɗa moɗa min ma'inin moɗan ba wai ana ɗebowa a randa ba ne a'a daga irin ruwan nan da yake gudana dama anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin lazzatin lisharibina to daga wannan magudanar ake ɗebo wannan ana bayarwa min ma'inin لا يصدعون عنها ولا ينزفون la yusaddauna anha wala yunzafun idan sun sha giyar la yusaddauna shi sadda'a yana ɗaukan ma'ana guda biyu duk masu tafsiri sun kawo su wato watsewa mutane su tarwatse su watse sadda'i yassadda'una yau mai zin yassadda'una kuma yadda zo cikin suratul rumi to akwai kuma suda ciwon kai to duk yana ɗauka in sun sha giyan nan ba sa watsewa suna dukan juna kamar yadda mashayan giya suke yi suna wawwatse suna dukan juna ba za su shaka ba kuma ba za su samu ciwon kai irin na mashaya yadda ciwon kai ke samun su ba la yusaddauna anha wala yunzafuna kuma ba sa yin maye su rasa hankali su yi ta dukan juna وفاكهة مما يتخيرون wa fakiyatin mimma yatakhayyarun ga abubuwan marmari iri iri daga cikin duk abin da suka zaba duk abin da suka zaba ولحم طير مما يشتهون wala min tsairin mimma yashtahun ga kuma nama na tsuntsaye kaji ne ƴaƴan kila ne duk dai wanda suke so mimma yashtahun daga cikin abin da suke marmari duk ma abincin aljanna din marmari ne ba yunwa don yunwa ciwo ne ciwo bai samun dan aljanna marmari ne ko menene marmari in ci din ne marmari ne in sha din ne ma marmari ne ko menene ma marmari ne وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون wa hurun ayin ka amsari lulul maknun wato dama kamar yadda tartibin abin yake dai daga gida in an yi maganan gida ya samu mai kyau an yi maganan ɗaki ya samu mai kyau an yi maganan shimfiɗa mai kyau ta samu an yi maganan abinci ya samu abin sha ya samu to za a yi maganan mata daga nan kuma sai hurun inun waɗansu mata masu kyawun ido kyawawan mata masu kyakkyawan ido inun ka amsari lulul makanuni kaman ka ce lu- jikinsu kaman ka ce lu'ulu'u ne wanda yake ba fidda shi daga kwasfarsa ba
جزاء بما كانوا يعملون jaza'an bima kanu ya'malun wannan abu duka jaza'an sakamako ne bima kanu ya'maluna saboda abin da suka aikata a duniya na farillai da na filfili da ayyukan alheri da suka yi sakamakonsa ne Allah ya ba su a nan wannan bisadul hikima kenan bisadul mashiya ana ce fadlan min rabbik farla ne daga Allah ubangiji لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما in sa shi- in sun sha giyan nan ba za su ji wata magana mai tada da hankali maganan banza irin maganganun mashaya giya din nan ba duk babu wannan babu wala tasiman ko babu aikin sabo domin ba a sabo a can babu shi a wurin tunda ba a takalifi lalawa wala tasi kamar yadda muka karanta cikin wancan watsuri to lalan wala tasimun to la la yasma fiya lagawan wala tasiman ba za su yi maganan banza ya sashiya ba wala tasiman ba kuma ai- ba za su aikata aiki na zunubi ba sai me illa ƙilan salaman salaman sai magana mai daɗi magana mai sanyi ubangiji ya gaishe su ya ce salamun alaikum salamun qaulan min ramun ne magana wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwansu na juna mun salamun ne magana wa tahiyyatuhum tun fiya salam gaisuwansu na junansu a cikin aljanna salam
وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين wa ashabul yamini ma ashabul yamin sai kuma a kawo maganan waɗanda za su biyo bayan as-sabiquna as-sabiquna dukan su jan aljanna ne ma wannan as-sabiquna as-sabiquna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace ubangiji na ya bani cikin al'umma ta mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba sai na umaru yace jama'an ka suna da yawa ya rasu roki Allah ya ƙara yace sai na roƙi Allah Allah ya ce ya ƙara min akan kowane dubu saba'in dubu saba'in akan kowane mutum an ba ni dubu saba'in sai sai na wuri yi shiru sai wani sahabi sai ya yi magana sai ce ya rasulullahi ka roƙi Allah ya ƙara a in, sai sai na barci ka ƙara da ya rasulullahi ƙara roƙo dai yace na ƙara roƙo Allah ce to zai kamfata mini irin kamfatonsa guda uku to sai sanawar da ya shiru sai wani balarabe daga cikin sahabbai ya ce ya rasulullah roƙi Allah ya ƙara sai na warce a ya rasulullah ka yi shiru ka yi godiya ai kan fato ɗayan ma wa ya san iyakan abin da za a ɗauka balle na biyu balle na uku to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka Umar sadaka Umar dan sun kan ma sai na ce ban san su ba saboda farlan Allah Allah ina son annabi sallallahu alaihi wasallam kuma man qala la ilaha illallah dakhala aljanna ba kawai yadda makiya annabi suke cewa komai yawan la ilaha illallah ka in baka shiga ungiyar su ba kai kafiri ne ba haka bane sun ce komai yawan la ilaha illallah ka in baka shiga ungiyar su ba komai hajjin ka ko ka hajjin sau 60 in baka shiga ungiyar su ba kai murtaddi ne kai kafiri ne ba haka bane duk wanda ya faɗi la ilaha illa in ji Allah in ji annabi dan aljanna ne sai dai kuma a duba ayyukansa wani aiki zai yi ayyukan da ya yi to yaya mutum an ce masa mai yawan zikiri amma murtaddi to wai kafiri kam in zai musulunta mai zai faɗa ne ya zama musulmi a to shi ya faɗa ya zama kafiri a wurin waɗannan masu ƙungiyar masu ƙungiyar waɗannan masu wannan ƙungiyar kafirta musulmi zagin wale sun ce la'ila ne ka faɗa ka zama kafiri to in ana son kafiri ya musulunta mai zai faɗa a to an ce in ya faɗa ya zama kafiri ko wata mai zane za a kawo ne wanda aka mata rijista da kungiyarsu ban sani ba a musulunci da abin da aka sani la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan kalima ita ke mai da kafiri ya zama musulmi haka musulunci ya sani amma ce mutane komi yawan zikirin su komi yawan sallar su kafirai ne sai sun yi rijista a cikin wata kungiya tukuna har yanzu bata kai shekara 30 ba kuma alhamdulillahi kowa ya gane bangaren su jahilci yake da yaranta da ta da hankali da sharri ɗaya bangaren ne ɗaya bangaren ne da sanin qur'ani da sanin ilimi da zaman lafiya to ai tai in mun je lahira a bude tanda a ga mai istighfari mai salatin annabi mai la ilaha mahaddata qur'ani su ne yan wuta masu kafirta waliyai masu zagin waliyai masu ce siyasa ta fi sallah su ne yan aljanna in an ji a gani masu kazafi wa bayin Allah in an kawo amarya sai an kai wa mukaddami yayi jima'i da ita sune za su ji yan aljanna a gani masu cewa matar ka ta fito ta yi zina ta yi karatu yafi in in sune yan aljanna an je lahira za a gani
wa ashabul yamin ma ashabul yamin
ashabul yamin ma ashabul yamin to an gama da as-sabiqun as-sabiqun Allah ya sa mu daga cikin sabiqun sabiqun albarka annabi sallallahu alaihi wasallam hadarin hadarin da yake su jahilai ne yara ne masu hayaki aka ba su karanta addinin ba ba su san in mutum ya ce mahaddacin qur'ani kafiri ne ba da shi yake ba da Allah yake mahaddacin qur'ani ka ce kafiri ne Allah ya ce shi qur'ani nan la yamassu illa almutahharuna ko musulmi ba a yadda ya taba shi ba sai ya yi tsarki ya ce kuma innamal mushrikuna najasun mushrikai najasa ne yayi Allah da kansa zai dauki Qur'anin nan da yace bai yadda a taba ba sai da tsarki ya sa cikin zuciyar najasa kaga wannan yara samari jahilai suna faɗa da Allah ne Allah Allah ne suke faɗa da shi yaya yayi haka waɗannan mutane najasa ne kasa Qur'ani zuciyarsu to da Allah suke yi suna neman amsa القرآن كم لا يمس إلا المطهرون كما الله شيء ثم إن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنه ظالم لنفسه ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات بإذن الله idan mutum ya dubi ma'addata qur'ani ya ce musu kafirai mushrikai to da Allah yake yi don Allah ne ya ba su qur'ani Allah baya sa kafiri haddace qur'ani kafiri yana iya bude qur'ani ya karanta bai da iko ya haddace ba yadda ba Allah Allah ba zai sa kafiri haddace qur'ani ba ba zai iya ba ba kayansa ba ne duk wanda idan ka ce mutane kafirai aka suna zuwa umra suna zuwa haji kayi ƙarya da kafirai ne da an hana su in ka ce mutane kafirai suna haddace qur'ani kayi ƙarya kafirai ba su haddace qur'ani to saboda haka da yake bangaren su dama bangaren yaranta ne da jahilci da fitina da tada hankali da zagin kowa to wannan an riga an san bangaren su aikin su kenan ba za mu damu da irin wannan ba in an je lahira a ga waye kafirin في سدر مخضود
fi sidrin mahdud wa alhim mandud mai karban wazifa masu karban wazifa ku so- ku so- ku so karbi wazifa fazkurullah kaziran la'allakum tuflihun rika tijaniya ku ji in an- Allah yana son ta yana son mai yinta ya ce inna Allah yuhibbu tawabina ya ce wazkurullah kaziran la'allakum tuflihun in an shiga fa ba a fita Allah ya ce in kana so ne kuma sha attakhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa in an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu wale sun cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a in an samu za a girma iyaye musu biyayya za a jam'in waziwa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shan taba kuma za a sa tsoron Allah don a ji daɗin bin umarnin Allah a ji daɗin ne santa abin da ya hana za ku iya na baka dariƙa shi wata jani ku je ka karba na baka dariƙa shi wata jani ka je ka karba na baka dariƙa shi wata jani ka je ka- ku je a koya muku lazimi da wazifa da zikirin juma'a wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun في سدر مخضود في سدر وطل- مخدود وطلح ممدود وطلح منضود
fi sidrin makhdud wa talhin mandud wato a cikin gidajen aljannan suna zaune a cikin waɗansu itatuwa ne masu kyan kallo fi sidrin a cikin ah, magaryoyi mandudin a jere wani balarabin ƙauye sahabba suna cika Allah saka wa balar- mu laraban ƙauyen mu Allah saka musu da alheri wallahi su suke taimako mu mun muna jin nauyi ko ina da ko ina amma ba rana zillin mamdudin kenan وماء مسكوب zillin mamdudin wa ma'in maskubin ga inuwa a miƙe ko ina da ko ina wa ma'in maskubin ga ruwa yana kwarara ko ina وفاكهة كثيرة fa fakiyatin kasira da kuma abubuwan marmari masu yawa dai لا مقطوعة ولا ممنوعة la maqwatin wala mamnu'a wa'annan kayan marmari 'ya'yan itatuwa iri iri din nan masu yawan nan la maqwatin ba za ta ai yanzu ba lokacin sa bane ai lokacin sa sai lokaci kaza ne a'a kowane lokaci zilluha ukluha da'imun wa zilluha tilka ubbal ladina taqaw ubbal kafirin nar wato aljanna 'ya'yan itacen ta ba su da lokaci kullun lokacin su ne kullun lokacin su ne inuwar su bata da lokaci kullun lokacin ta ne Ah, wa ma'in maskufatin kathira la maqtu'atin wala mamnu'a kuma ba za ka ce ga, ga an hana ka taba nan a ba inda aka hana ko ina wurin wurin ci ne ko ina ba a hana tabawa ba وفرش مرفوعة a furjin marfuwa ga shimfiɗu masu tudu
إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا uhurun inun ɗincan matan aljannan nan da aka ambata akwai wanda lokacin da suka mutu sun zama tsofaffi matan daga nan alj- daga nan duniya sun tsufa ubangi ya ce zan sake mu sabuwar halitta sabuwar halitta in mai da su masu shekara talatin da uku uku komi shekarun shekarun ba za su kasa haka ba ba za su fi haka ba har kuma abada shekara talatin da uku zan bai da su shekara talatin da uku uku wanda suka tsufa suka mutu suna tsona tsofaffi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yakan yi dariya da sahabbansa Eh, ana kiransa kamar ba- aka- ana kiran mizahi ana kiransa kamar ba a hakan nan aka ce in an- in yayi irin wannan abin dariyan suka ce ya rasulullahi wani lokaci kaka- kakan ba mu dariya ce amma ko ba na faɗa sai gaskiya ba wata tsohuwa ta zo ta gaishe shi ya rasulullah ka roƙa mini ka roƙa mini Allah ya bani aljanna ce ya umma fulanin aljannatu la la tadkhulu ajuzun ya wance tsohuwa wa- wance ai aljanna tsohuwa ba ta shiga sai da su juya tana kuka ce ku kira ta ku yi mata bayani aka kira ta aka ce inna an sha'ana hunna insha in ki je lahira ai ba haka zaki je ba za a sake miki sabuwar halitta ne tsohuwa ba ta shiga aljanna sai an sake mata sabuwar halitta sai hankalinta ya kwanta wani ya zo kuma ya ce ya rasulallahi ba ni da abun hawa ka nema mini hawa ka nema mini taguwa wanda zan hau ce ni ba zan baka ba zan ba zan hau da kai akan kowace ko- kowace taguwa ba sai dai sai dai dan rakumin kana so sai da ɗan rakumin kana so ya rasulullahi dan raƙumi yaushe zai dauke ni ja ka taba ganin wata taguwar da ba ba raƙumi ne ya haife ta ba sallallahu alaihi wasallam inna ansha'nahunna insha'a fajalnahunna abkara mun sake musu sabuwar halitta ne sabuwar halitta fajalnahunna muka mai da su abkaran yan mata da aka ce ai matan aljanna kullum ana samun su suna yan mata ne sai ummul mina aisha ta kawo kanta ce wayo kullum kullum manzo ce ba wahala a can babu zafi a can wato saboda yan mata suna jin zafi lokacin da ake shiga daki da su sai ta ce wayo kullun mutum yana budurwa kullum sai aka ce a'a ai ba can din ba wani zafin da za a ji ba wani zafin da ba irin na duniya bane عربا أترابا musanya su urban mata waɗansu wasan- waɗansu iri masu kyan hali da maganganun jawo hankalin miji a taraban kuma tsari ku- tsa- tsara iri ɗaya tsawonsu iri ɗaya kyansu iri ɗaya idan an kama ɗaya an kwanta da ita sai ya zama kamar an kwanta da su duk gabaki da kamar dai ka kunna lantarki kwaikwayen komi yawansu yaya sai su kama to in ka- an kama ce guda ɗaya duk- duk kamar da su ake yi gaba ɗaya
لأصحاب اليمين ya sahabi lemi wa'annan gata da aka ambata duk gabaki da Allah ya shirya shi ya sahabi yamini ga mabuta hannun dama masu aikata aikin dama wanda ake ba su littafin su ta hannun dama Allah sa da mu a ciki ثلة من الأولين وثلة من sullatun الآخرين min al-awwalin wa sullatun min al-akhirin wannan yan aljannan nan waɗansu jama'an na farko ne waɗansu kuma daga daga cikin mutan farko waɗansu daga cikin mutanen ƙarshe waɗansu daga cikin mutanen farko waɗansu daga cikin mutanen ƙarshe jama'a masu shiga aljanna din saboda haka ne ma a cikin eh, a cikin suratul Mul- suratul maliki a cikin suratul jumu'ati aka ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qawlin dhalamin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim Allah yayi wa sahabbai alheri yayi musu ni'ima ya ba su annabi daga cikin su larabawa daga cikin su yan adam yayi musu alheri ya koya musu alqur'ani ya ko ya tsarkake harshensu ya tsarkake zuciyarsu ya tsarkake ayyukansu da kamun annabi ya zo suna cikin bata bayyananne sai aka ce wa akari na minhum lamma yalhaqu bihim akwai waɗansu ma suna daga cikin su zamanin su bai hada su da su ba su ma za su zo saboda haka ne mutanen ƙarshe ƙarshen zamani su ma za a same su mutane ne masu yawan ambaton Allah masu yawan ibadar Allah masu yawan eh, karatun Qur'ani masu yawan aikata ayyukan alheri eh, kamar yadda zamanin da yake ake ciki yanzu din nan ba taɓa samun zamanin da ake karatun Qur'ani kamar wannan zamani ba ba taɓa samun zamanin da ake yawan zuwa haji da umra kamar wannan zamani ba ba taɓa samun zamanin da ake gina masallatayya kamar wannan zamani ba ba taɓa samun zamanin da ake yawan istighfari yawan salatin annabi yawan la ilaha kamar wannan zamani ba kuma shine zamani na ƙarshe din to amma kowanne akwai kowane abu in Allah ya fidda shi zaka samu mai kyau zaka samu wanda ba shi da kyau yana haɗe da shi to saboda haka muna fatan Allah ya sanya muna daga cikin masu yin kyau din wanda Allah zai karbe mu da falalarsa ba da halin mu ba
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال wa ashabu shimali ma ashabu shimal to tun da yake wa kuntum azwajan salasatan ne an kasa ku jama'a iri uku an faɗi as-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabuna an faɗi ashabul maimanati wato ashabul yamini wa ashabul yamini to yanzu saura kashi na, na ƙarshe din wa ashabu shimali ma ashabu shimali sai kuma na bangaren hannun hagun kwai ko ka san na bangaren hannun hagun ma ashabu shimal su kuwa ina suke في سموم وحميم وظل من يحموم في سموم وهموم وذل من يهموم أعوذ بالله su kam fi samumin wa hamimin a cikin zafi na wahala na raɗaɗi fi samumin wa no- da raɗin raɗin wuta mai shiga jiki wa hamimin da ruwan zafi ya dufu na bainaha wa baina hamimi nani wanda muka karanta a cikin ar-rahman din nan a cikin wannan suke zafin wuta da tsakanin zafin wuta da zafin ruwan zafi a'udhu billahi wa zillin min yahmun wadancan ba ce bi akwabin wa abariqa wa kasim min ma'inin ba ko fi zillin mamdudin wa in maskubin ba to waɗannan wa zillin min yahmumin sai dai wata wato abincin su wuta ne laysa lahum ta'amun illa min dari wato la yughni wala la yuzminu wala yughni min ju kuma abin shan su lahum sharabun min hamimin wa azabun lim ma kanu yakfuruna abin shan su wani ruwa ne tafashashe da azaba mai yawa saboda kafircin su a'udhu billahi in wasu kuma wato hayaƙi ne na jahannama zai turnuke ya baki kirin ya rufe wuri to wannan bakin shine inuwansu bakin hayaƙin wa zillin min ya hamumin لا بارد ولا كريم baridin wala karim kada ka ji inuwa kai tsammanin wata inuwa ce mai sanyi fa inuwa ce ta zafin hayaƙin wuta turnukakke wanda ya yi baƙi wala karimin bai da daɗin gani ba kyakkyawa ne balle ji daɗin ganinsa ba irin wancan inuwan ba ne إنهم كانوا قبل ذلك مترفين innahum kanu qabla zalika mutrafin kamun ai haka waɗannan mutanen a duniya su ne fa ƴan gata masu jin daɗi dama ba an ce farkon sura an ce khafidatur rafi'atun ba lahira ran tashin kiyama ranan da za a ɗaukaka mutanen ƙasa a mai da su sama in suna da imani da ko kaskantattu ne a duniya na sama ko in ba su da imani su ne za a saukar da su ƙasa a lahira tunda ba su da imani to shine yanzu ake yi inda su wayannan kafirai ko ko wayannan miyagu kanu sun zuba kaula zalika kamun zuwan kiyama wato zaman duniya mutrafina sune yan gata masu jin dadi saboda haka ne Allah yake ce mala'iku khuzuhu faqulluhu summa aljahima salluhu bayan ya ce ma agani anni maliya halaka anni sultaniya Ah, dukiyata bata amfane ni ba mulki na bai amfane ni ba ina ma mutuwa ta zo ta ɗauke ni Allah ce malaku kama shi ku ɗaure shi ku jefa shi a wuta sun maljama sallu sun mafi silsilatin zarwa sabu na ziran fazruku inna kana la yu'minu billahi azim wato kada masu mulki musulmi kada masu kuɗi musulmi su yi tsammanin da su ake a'a Allah ya buga misali komi isakka wajen Allah baka kai annabi Ibrahim ba bayan annabi ba mai daraja kamar annabi Ibrahim ko yaushe aka ba da labarin sai in yayi baki bujumi yake yanka musu mu ma haka ne in bai da dukiya ya yanka bako baki buji ko ya bi ijilin samini ko yaushe zaka bi ijilin samini ya yanka baki bujumi mai maiko to shi yake nan dukiya annabin Allah Shu'aibu ya sa dan uwansa annabi ya yi masa kiwon dabbobi shekara goma bai da dabbobi za kiyaya to haka ne akwai annaba masu dukiya akwai marasa shi akwai annaba wanda Allah ya jarrabe su don ya nuna wa mutane ba su da kuɗi din annabi isa alayhi salam ba shi da kuɗi ko ɗakin kwana ba da shi har shekara talatin da uku ba da kuɗi kuma albarka ne yadda ya faɗa da kansa kuma haka yake wa jarani mubarakan aina ma kuntu Allah ya yi min wani mutum mai albarka duk inda nake inji annabi isa kuma haka ne mai albarka ne amma shekaransa talatin da uku ba da ko ɗakin kwana in dare ya yi ibada in gari ya waye wazi da sharrin da kuma shan wahala da sharrin Yahudawa har shekara 33 lokacin da Allah ya dauke shi akai shi aje ya sama haka kuma komi mulkinka baka kai Annabi Sulaimanu ba wanda aka hore masa mutane da aljannu da shaidanu da tsuntsaye da komi Allah ya hore masa abinda bai hada ba annabcinsa bai gama duniya ba kamar na Annabi Muhammadu wannan khususi Annabi Muhammadu ne amma mulkinsa ya gama ko ina ya yau zaka ga mulki irin nasa yana daga cikin annabawa me zai same ka in kai mulki kai adalci kai gaskiya kai ibada babu da ya same ka sayyidina umaru bayan ayyana abubakar shine mai mulkin duk duniyan nan mulkin musulunci me zai same shi banda alheri abubakar ya fi kowa kuɗi wani lokaci usmanu ya fi kowa kuɗi wani lokaci ya taɓa ba da raƙumi ɗari tara da hamsin ya cika ta da doki hamsin za a tafi yaƙi wannan mu zai iya wannan babu shi yana da dukiya kenan to saboda haka imani shine wani abu da imani da kyakkyawan aiki wanda Allah ke faɗi kullum amanu wa amilus salihatin nan in ya samu to shikenan bayan ka samu amanu wa amilus salihati komai ma ya zo in mulki ya zo maraba da shi ba zai raba ka da Allah da annabi ba in kuɗi ya zo maraba da shi ba zai raba ka da Allah da annabi ba in lafiya ta zo ba za ta raba ka da Allah da annabi ba maraba da ita in rashin lafiya zo ma ba zai raba ka da Allah da annabi sai dai ma ya ƙara maka samun lada inna wa fasabiruna ajrun bi ghairi hisabin in talauci ya zo ba zai raba ka da Allah da annabi ba idan ko menene ba abin zai raba ka da Allah da annabi inda akwai imani akwai kyakkyawan aiki imani kyakkyawan aiki din nan shine sharadi amanu wa amilus salihati kullum kada masu kuɗi ko masu mulki su yi tsoro shi ashe mun kaɗe mun shanye daɗin mu a duniya mun je lahira sai wuta ba haka bane rashin imani ne kai mutum wuta innahum kanu qabla zalika mutrafin innan wa'annan masu kuka cikin wannan wuta kanu sun zo mutrafi na yan gata qabla zalika kamun wannan ranar ta tashin kiyama a zaman su da duniya وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يسرون على الهنس العظيم wa kanu sun zama sun tabbata sun ki tuba suna nan kan wannan babbar ƙaryar nan tasu suna ƙaryata annabawa suna ce ba za a yi tashin kiyama ba an yi an yi su rabu da wannan sun dage akan wannan ƙarya mai girma wato ya kadu samawatu ya tafaddana minu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda anda awlir rahmani walada wato sai sama ta yi kamar za ta kikkece ƙasa ta yi kamar za ta ɗaɗɗage duwatsu sai su kamar za su dandake don me don waɗansu sun ce Allah yana da ɗa kaji babban babban magana to sun tabbata kan wannan babban ƙarya sun ki tashi daga kanta cewa Allah yana da ɗa ko Allah ko mala'iku yayan Allah ne ko kuma an mutu ba za a tashi wannan babban ƙarya sun rike sun ki sakewa su san Allah ɗaya ne la ilaha illallah kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad suna rike da ƙarya sun ki barinta suna ce ma wajen na lai'a ba ana abinda suka zamu iyayen suna yi kenan
وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وإذا من إنا لمبعوثون a cikin babban ƙaryar da suka dage suka tokare suka ce ba za su batta ba babban ƙaryan shine suka ce ah mun mamaki ai zamin na kunna turaban wa zamanin na lau usu yanzu anya bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa wai za a sake tashi tashi mu mu zama mutane sababbi Allah ce kunu hijaratu law hadida ku zama ma bakin karfe ko ma ku zama duwatsu sai na mai da ku kamar yadda da yi ku da fari
أوآباؤنا الأولون aw aba'un al-awwalun wai to in mu mutu za a tashe mu dinnan har kakanninmu na can can can wanda an dade da mutuwar su har su ma za a tashe su
قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ila إلى ميقات يوم معلوم lin awwalina wal akhirin lawajmu'un ila miqati yawmin ma'lum gaya musu ya rasulullah innal awwalina wal akhirina lamajmu'una wallahi mutanen da suka mutu da farko da mutanen da suka mutu da ka- tsakiya da mutanen da suka mutu da ƙarshe duk gabaki da za a tashe su gaba ɗaya ulin na lawwali wal akhirin la majmu'una za a tara su ila miqati yawmin malumin a wurin da aka sa lokaci a wurin da aka sa matattara miqat akwai miqatu zamani akwai miqatul makani miqati lokaci miqati wuri to in dai lokacin yayi zamanin yayi to filin da za a yi tashin kiyama yana nan yana jira za a je a tara mutane duk gaba ki da je a yi musu hisabi yawmin malumin ranar da Allah shi kadai ya santa domin annabi annabi ma sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi mata sa'atu sai ce mal mas'ulu an habi alam min sa'ili yaushe za a tashin kiyama ce kai da ka tambaye ni kai ni da ka tambaya ba fi ka sani ba kai da ka tambaye ni wanda haka Allah ya boye ranar tashin kiyama don rahama ya boye mutuwan kowane mutum don rahama kowa da ya san ran da zai mutu yan uwa sun san ran da za to tashi hankali ya ishe su ba za a gina duniya ba kenan sai kuka kullum yanzu baba zai mutu saura shekara goma kenan bata ce saura shekara tara har ya zama saura biyar har ya zama komi ya lalace a daina gini a daina noma a daina nema a daina komai hankali duk ya tashi ai ba kai kadai ba nima nawa saura shekara uku ne ai nima saura to duk gaba kira hankali sai ya tashi Allah ya koye kowa ya san zai mutu kowa ya san mutumin zai mutu amma ba san lokacin ba saboda haka aka yi tabar da sawu a kashe jinjiri a kashe dan saurayi a kashe budurwa a kashe mai karfi a bar tsoho ya tsufa har shekara ɗari da wani abu ana kallon sa kamar ba za a ɗauke shi ba lokaci bai yi ba sai a ɗauka duk dai a bakatar dai hankali ya kwanta haka tashin duniyan ma da an san saura shekara kaza to shi ganin shekaru sun yi duk kowa sai ya lalace noman me zan yi noman me zan yi wanda nake da shi din ya ishe ni har baɗi kuma baɗi ne zan mutu to shi kenan ba aure ba gini ba kira ba noma ba nema hankali a tashe amma abun la tatikumu illa bakka ba za ta zo muka cikin fujua kawai sai gaje an buga kawai za a tashin kiyama za mutu to ina mi ga ta malum thumma innakum ayyuha الضالون المكذبون la akiluna لآكلون من شجر من زقوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم ثم انكم bayan an tashe ku wanda kuke musun ba za a yi tashin kiyama ba ai za a yi tashin kiyama in ma an yi tashin kiyama ga abin da zai faru gare ku summa innakum ya ku sannan in an yi tashin kiyaman innakum kun- ku dinnan ayyuha dallun mukazzibun batattu masu ƙaryatawa la'akiluna min shajarin min zaqum za ku ci i- itacen zaqum wanda ah, wanda in wuta ta ga ta ga zaqum ita ma tana jin tsoron zaqum saboda sharrin zaqum summa innakum ayyuha dallun mukazzibun dama al mukazzibuna hum dallun wato dallun al mukazzibun al mukazzibun hum dallun saboda haka aka sa ru- sura guda in ta yi magana ta yi magana ta yi wace wailun yawma idhin lil mukazzibin wailun yawma idhin lil mukazzibin su annabawa kam waɗanda suka gaskata su da wanda suka ƙaryata su wanne ne mutanen dama ne mutanen hagu wanda suka gaskata su ne na dama ko suka ce gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne su ne a dama ko wani suka ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba su ne hagun ko to haka su anna- su waliye su ne magada annabawa wanda suka ce gaskiya ne gaskiya ne su ne a dama da ƙarya suke yi, ƙarya suke yi, su ne a hagu wato masu zagin kafurai masu zagin masu zagin annabawa su ne munkirai kuma suka zama masu zagin magada annaba su ne waliyai da malamai ya'rifu wa ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun wato wanda ya kafircewa annaba a ce masa kafiri wanda ya kafircewa waliyai na gaba da su a ce masa munkiri to da munkiri da kafiri suna kusa da juna Allah ce ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun sun san Allah yana da waliyai sun san Allah yana ba da walittaka amma sai in ka nuna mace ba wannan bane a ba wancan bane ba wannan bane ba wancan bane sun yi inkari wa aktsarum kafirun yawancin su ma sai su zama kafirai gaba da sai kuma Allah bai da waliyai sun zama kafiri kenan to summa inna wa yadallun mukazzibun ya ku masu ƙaryatawa batattu kaji masu ƙaryata su ne batattu in ji alqur'ani ko ba masu cewa gaskiya ba wanda yace istighfari ƙarya ne salatin annabi ƙarya ne la ilaha illallah ƙarya ne wali ƙarya ne shine mukazzibun ko to an nuna mu mun ce Allah gaskiya ne annabawansa duk gaskiya ne sahabban annabi duk gaskiya ne waliyan Allah duk gaskiya ne musuluncin musulmi duk gaskiya ne kafircin kafirai duk gaskiya ne mu abin da muka ce kenan to wailun yawma idhil lil mukazzibin wanda suka ce annabawa dai gaskiya ne Wa- sahabbai ba wanda suka ce eh, sahabbai dukan su gaskiya ne amma waɗansu nan ba su da kyau inji waɗansu marasa kyau waɗannan ko sai suka ce ai waliyai ƙarya ne mutane kowane musulmi ma waliyi ne ƙarya ne kawai to kaga mukazzibu ne kenan ad-dallu wal mukazzibun to kuma tun da Allah da kansa ya ce na da waliyai don ka in kace bai da waliyai kaga da shi kake yi kenan shi mugun hali ne Allah ya dauka daga baya ya tube waliyan nasa duk ya bar kowa kaman ka don kai ka san kai ba waliyi bane mai zagin wali ya san shi ba waliyi bane to ko daga Allah ne mugun hali ya tube dukkan waliyai mai da shi mai da su kaman ka Allah ba haka bane inna rabbaka wasi'ul maghfira wa rahmatuhu tat kulli shay'in rahma Allah ta yalwaci komai har gaba da gobe Allah yana daukan waliyai har gaba da gobe ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين kullum in dai ka in mutane sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan imani to Allah zai dauke su ya hada su da wannan karafka karafka annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai wallazina amanu billahi wa rusuli ulaika humus siddiquna washuhada'u inda rabbihim la hakimin shari min zaqum za ku ci itashin zaqum itashi na halaka fa mali'una min halbudu za ku cika cikin ku da waɗannan irin abu sai kiyaye
zuwa gare ka bayan gaisuwa tare da fatan alhairi wai mutum ne yana kiwon dabbobi sai dai ya yi cutu ɗaya dabban ba ta da lafiya sai ya fito sai ya yanka amma kuma wai da ya yanka nan yana tare da janaba yaya yankan yake a mai janaba a yana yanka mai janaba ke azumi ma balle yanka idan in janaba ta same ka da daddare har gari ya waye baka yi wankan janaba ban kaga zaka tashi da azumi ka tashi da azumi ma janaba bata karya maka azumi sai ta karya abin da ka yanka kafiri ma ya yanka kaci din dai yana da littafi balle kai mai janaba
hukuncin wanda ya wanke baki da ranar makilin a cikin watan azumi to in bakilin din yana da wani sabulu mai zaki zaki ba kyau domin kada wani abu ya wuce da bakinsa ya kai makogoro kan ga Allah wa wa waki aka ce a goge da shi ko da rana Na'am.
shi ma shi ma makaruhi ne a goge da danye don kada tsami tsami ya wuce ko makogoron mutum wannan kungiyar wasu mata ne suka aiko su da yawa zuwa gare ka suna fatan alheri mai yawa zuwa gare ka Na'am.
suna fatan Allah ya ja musu kwanan ka kuma suna tambaya cewa suna jin wasu wa'azozi da yake rikitar da su Eh.
an ce musu wa- a- azumin Rajab ba kyau kuma an amma ce marasa kyau ne suke faɗa yawa an ce kuma kada ladani ya daga murya sai dai na liman ya isa to su suna cikin gida ba sa ji Eh, to ai, An hana su- wannan masu sabon addinin nan ne masu cewa siyasa ta fi sallah jefa ƙuri'a ya fi kamsu salawati matar ka ta fito ta yi zina suna zagin waliye su ne suke wannan sabon addini in suna so su shiga in ba ta su zauna tare da mu inda muke daɗin ne sabon addini mun shekara talatin ba wani abu
a suna muna son wani a daina to wasu na so ne cin a daina kiran sallah domin kar su sallah a'a na ce musu a gaya musu ba ainihin addinin mu da suka sani bane wannan sabon addini bai kai ma shekara talatin har yanzu shi wannan addinin siyasa ta fi sallah ne je- jefa da kuriya ya fi zuwa haji mata ka ta fito ta yi zina ta yi karatu to saboda haka ba irin addinin da suka sani bane yana da sunansa daban kullum ana sake masa constitution
mu dai samaruna ne To.
kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu magani yawan sha'awa Eh.
shine cewa mai ta yin Eh.
azumi to kuma ba za mu iya yin azumi kullum ba ko za ka taimake mu da wani addu'a wanda ai zai ba ai ba kullun ne manzon Allah ma yace ai azumi ba a rika yin azumi dai akwai azumin cikin kowane wata sau uku akwai azumi cikin kowane sati sau biyu wato alhamis da la- da litinin amma ba ce annabi ai ya hana a dinga yin azumi kullum ya hana eh ya ce mafi kyan azumi dai a- a- a- akalla ya zama saumu a kai dawuda Ya- ai, azumi yau a sha ruwa gobe ba zai tambaya wai ah, juz'in sira manzon Allah ya ba ya ba sai da tsofa na Ju- ah, juz'in sira a cikin sallah mu ba mu yi zamani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam malamai muke bin abun da suka rubuta mana su ko sun karbo abun da suka rubuta mana nan a cikin amana saboda haka duk abin da suka mazhabar mu sunanta mazhabar malikiya julusul istiraha akwai mazhaba mai yi kaman kaman hanafiya amma bu a malikiya ba mu- ba a yi amma in ka je ka samu limami mai yi sai ka yi alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu malamanmu Allah sa haka shi wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mana mutuncinmu da imaninmu da addininmu Allah ya kiyaye mana kasarmu albarka annabi sallallahu Allah karya kafirci Allah dauka musulunci Allah karya kafirci dauka musulunci Allah ya kiyaye mana musulmi duk inda suke albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatunmu da bukatun wanda suke neman addu'a wurin mu Allah ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
in kuma kana karanta qur'ani zaka ji lalle qur'ani yana faɗa maka addinin nan hawa uku din ne in ba haka ba sai warware juna misali wata aya tana cewa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul iman fi qulubikum larabawan kauye suna zuwa wurinka suna maka wasu in maganganu wanda su dace da matsayinka ba har suna ce maka ai mun ne mun yi imani mun yi imani mun yi imani ka ce ƙarya kuke yi ba ku yi imani ba ku dai kun musulunta imani bai riga shiga zuciyarku ba tukunna ashe nan musulunci daban sai ya zauna imani yake zuwa ya shiga kama in ka karanta wata aya sai ka ji abun ya baka mamaki ubangiji ya kace ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku muminai muminai bai kira ku ji tsoron Allah ko matukar jin tsoron Allah bi an yuzkara wala yunsa bi an yushkara wala yukfar bi an yu'bada wala yu'sa aw bi an yuta'a wala yu'sa wannan shine ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah matukan jin tsoron Allah kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmi shin a wancan aya kam sun ci gaba ne ko sun koma baya ne a'a an ce qalat al-arab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna an ce wala wala tamutunna illa wa antum muslimun ko to ashe islam din akwai islam lugawi akwai islam shar'i akwai islam ma'anawi islam lugawi ma'anan islam iri hudu ne islam na lugha islam na shari'a